a majalisunmu na tafsiri kamar yadda aka saba a duk shekara muna zama a wannan masallaci mai albarka don gudanar da wato wannan ibada ta tafsiri na alkur'ani mai girma a kafin mu shiga kai tsaye cikin inda muka kwana a shekarar da ta wuce mukan ɗan zakkarar da junanmu kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa yake cewa fa zakir ko wa zakir ko fa inna zikira tanfa'ul mu'mini a ka wa'azantar ka tunatar hakika tunatarwa tana amfanar da muminai a farko abinda za mu fara da shi shine gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ni'imar numfashi da Allah ya kare mu da ita muka kammala azumin Ramadana a shekarar da ta wuce cikin kuwacewar Allah subhanahu wa ta'ala gashi ya miƙa kwanukan mu a wannan shekara za a azumci watan Ramadana da mu insha Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ba karamar ni'ima bace ba wanda ya wajaba mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akanta akwai waɗanda da yawa mun azumci watan Ramadana da su a shekarar da ta wuce amma kuma gashi bana ba da su muke azumtarsa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su zuwa gare shi kuma sun amsa kira ko a makarantar nan akwai waɗanda da dama ake zama da su shekarar da ta wuce saboda haka wannan shekara kuma babu su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya jaddada rahama rahamarsa gare su sannan abin da muke ciki shine ko da dai wani abu ne wanda yake da daɗe shine batu na ƙuncin rayuwa wannan batu na ƙuncin rayuwa yana daga cikin abubuwa da ake kokawa da su ake kokawa da su sosai da sosai al'amura kullum ƙara hargitsewa suke al'amura kullum ƙara lalacewa suke to shi sha'ani na ƙuncin rayuwa ɗan uwa wani abu ne wanda ya kamata mu fahimce shi da kyau wato babu wani lokaci da Allah ya shirya a wannan duniyar da za a ce komai na cikin duniyan nan yana tafiyar wa kowa a lokaci ɗaya daidai wa daida ka san da wannan lokacin jidda kake jin daɗi wani kuma lokacin yake jin rashin daɗi a lokaci ƙwaya ɗaya lokacin da kake farin ciki wani abun farin ciki ya same ka lokacin wani kuma yake baƙin ciki wani abin damuwa ya same shi lokacin da ka samu kuɗi lokacin kuma wani ya rasa kuɗi lokacin da aka haifa maka lokacin wani kuma aka yi masa mutuwa lokacin da kake munna ka samu lafiya lokacin wani kuma ya kwanta rashin lafiya so da haka duniya ba ta dawwama a hali kwaya ɗaya a lokaci kwaya ɗaya bari ma dai ita duniya abin da yake musiba a gurin wani wannan abin shi kuma zai iya zamowa fa'ida a gurin wani kai kana roƙon Allah ya kiyaye faruwar wannan abin shi kuma yana roƙon Allah ya sa wannan abin ya faru kai in ya faru matsala ne a gonka shi kuma in ya faru shi ne ƙarshe rayuwarsa za ta gudana in bai faru ba rayuwarsa ma za ta samu matsala masa'ibu qaumin inda qaumin fawaid musibu a gurin wasu mutanen to kuma fa'ida ce a gurin wasu mutanen lokacin da wanda shi sana'ar likafani yake yi shi kaɗai yake siyarwa a shi yake ci yake sha lokacin da yake ɗaga hannu yake addu'a Allah ya kawo kasuwa to abin da yake fata Allah ya sa wani ya mutu a zo a sayi likafani in ba a mutu ba shi ba ba ciniki a saboda haka lokacin da aka mutu kai kake kuka kake wayo wayo shi kuma an an kusa kofa aka ce an zo siyan lakabani kai kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma yana alhamdulillahi rabbil alamin saboda gwaninta irin ta Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi alhakim eh ya tsara duniyar wato ta tafi a haka saboda haka idan ka fahimci wannan to al'amura masu raɗaɗi sai su dinga zuwan maka wato da sauƙi in kana tuna haka sau da haka kakka zo ka dinga general kuka irin wai ka ce wai so kake wai najeriya ta gyaru wai ɗari bisa ɗari kowa ne wannan ba haka allah bai shiryo a haka ba kai dai ta gyaran maka wannan ba shi kenan ba kai dai ta gyaran maka Allah bai shiryo a ce ai komai ya tafi normal ɗari bisa ɗari a shirya ba dole ne duniya haka aka tsara ta saboda haka mu fahimci wannan sannan akwai hanyoyi da ake bi na kubucewa kunci a wannan duniyar tamu wanda mutum in ya bi su da izinin Allah tabaraka wa ta'ala to zai sami rayuwa tsarka rayuwa mai daɗi waɗannan abubuwa shi ne na farko sai mu ga menene yake jawo a shi kuncin ƙur'ani ya gaya mana ƙur'ani ya gaya mana cewar akwai abubuwa da suke jawo kunci babban abin da yake jawo kunci shine zunubi zunubai zunubai yin laifuka suna jawo faruwar matsaltsalu suna jawo faruwar talauci suna jawo faruwar ciwuka suna jawo faruwar damuwoyi iri daban-daban daban-daban a haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana yafa tulu ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydin nas wa ya'fu an kaseer wata musiba da kaga ta samu da Allah to mutane ne suka jawo ta su suka jawo ta da kansu Allah tabaraka wata'ala yana yata tudu mana in aka yi abubuwan aka yi abubuwan wasu daga cikin laifukan ake dan kawa halitta da su shaura duk sai a yafi mafi yawa Allah yana yafe su mafi yawa Allah yana yafe su to zunubi yana jawo wato musiba yana jawo faruwar musibu iri daban-daban daban-daban to kenan idan ana so in ana so a kubuta daga irin wannan musibin to me za a kama abinda za a kama istighfari ce a tubar wa Allah a nemi gafarar Allah wannan shi ma kakka taba zaton kowa zai zo ya haɗu a shari'a a ta istighfari da a tuba shi wannan Allah bai shiryo haka ba walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida Allah in ya so sai sa al'umma zama guda ɗaya sannan ubangiji in ya so kowa zai bi shi to ba a tsaro haka ba akwai wanda za su bi Allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma wanda za su saba masa so idan aka ce a tuba ai istighfari to kai akan kankin kanka ake magana shauran mutane ko ba su yi ba kai ka yi a kankin kanka kai za ka amfana wataƙila ma wani ya amfana da wannan istighfarin naka Allah ya kalla ya kawar da wasu musibu da yawa albarkacin wannan amma kaka zo kana cewa to ai kuma mutane duk an ƙa koma ga Allah kai koma ga Allah an fahimta sannan a jibinta aiki na gari a jibinta aiki na gari man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wanda duk ya aikata aiki na kwarai namiji ne ko mace yana mumini Allah ya ce wallahi fala wallahi za mu raya shi rayuwa mai daɗi rayuwa tsatsarka rayuwa ta halal an fahimta falanuhuyannahu za mu raya shi wato ko duk duniya ana cikin tashin hankali kai idan ka tsaya ka bi Allah tabaraka wa ta'ala to Allah zai gaggata alkawarinsa a kanka lokacin duk da ake wayo wayo wayo wallahi dai ka taya mutane ka taya mutane jaje amma kai dai wallahi ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya keta maka wata hanya tasa tabaraka wa ta'ala wadda zaka tsira daga wannan tashin hankalin wayo wayo da ake a wannan lokacin kai a kankin kanka so da haka in ana magana zai ce to ai ni yanzu ni kadai zai kai kai kadai in kai alkawarin Allah yana nan tabaraka wa ta'ala menene ake nema abinci abin sha ko sutura wajen zama abin hawa ko ai su ne sa'adatul mar'i ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda hudu suna daga arzikin mutum daga ciki akwai gida yalwatacce akwai abin hawa lafiyayye akwai makoci na gari ko akwai masu ta gari so waɗannan sa'adar da kake nema wannan sa'adar da kake nema to ka bi Allah tabaraka wata'ala kai aiki na gari Allah tabaraka wata'ala zai sanya ka yi rayuwa mai daɗi ko kana nema ma'ana dai kasuwanci kenan ko ko ba ka yin kasuwanci to Allah zai kama ba ya ce wa in min shay'in illa inda na khaza'inu wa in min shay'in babu wani abu babu wani abu a ce mubudinsa yana gun da Allah babu wani abu wa in min shay'in ai ma min shay'in kenan shi ko annakiratu ba adan nafi ta ummu babu wani abu ko me mubudin sa yana gun manzo Allah yanzu wannan ka sami yaqini ba shikenan ba ka sami yaqinin ayan nan ai sai ka tafi maka ba ka da ko fifi ka tafi ka je ka dawo lafiya lau Allah sai ya kai ka an fahimta a ba fata ne ka tafi maka baka da kosisi ba mukami ne an fahimta eh wanda ya tahaqquqi da ma'anar wannan ayar zai zauna a gida wallahi ba zai je kasuwa ba kuma wallahi sai ya ciyar da yan kasuwa eh zai zauna a gida ba zai je kasuwa ba yan kasuwa su je su dawo ya ciyar da su ko in za su fita ya ba su na mota in sun dawo ya ba su kuma abin da za a shiga wada iyali da shi an fahimta saboda me ta haƙuƙi da ta riƙe wannan ma'anar wannan aya da haka in ka tsaya kai aiki na gari to Allah ya alƙawarin zai raya ka rayuwa mai daɗi a me aiki na gari na farko babu abin da Allah yake so gabawa kamar ya aikata abin da ya farlanta masa shine gaskiyar magana wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu mafi soyuwa a gare ni ba kamar yayi abin da na wajabta masa an bayyanta so da aka sallah biyar ta tsaya can ita ma jalabi wa amur ahalaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka sallah jalabi ce ka umarci iyalinka da yin sallah ka yi haƙuri a kanta ba na tambayar ka arziki mu ne za mu azurta kan da Allah da haka aiki nagari in ana maganarsa a farko ka tsaya kan farilla musamman sallar asuba da sallar isha kada su kubuce maka a cikin jam'i su ne sallolin da suka fiyo munafukai nauyi asuba da da isha ka tashi ka yi su akan lokaci a cikin jam'i sannan shauran salloli ka dinga yin su a cikin jam'i akan lokaci sallah ta tsaya sannan ko menene biyu baya tashin dare walau bi rak'atayn ko raka'a biyu ne falaki da nasa a ce ka tashi karshen dare kana yi man kama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin wanda bi yake qiyamul layli da aya goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a rubuta cikin rafkanannuwa wanda baya yi ba rafkananni shi ko rafkananni Allah ya ce da manzo Allah ba kai ba shi ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا so da haka a tsaya ai aiki na kwarai a tsaya ai aiki na gari kan kai da kanka asuba ta yi kana bacci ba za ka tashi ba sai safiya za ka kana ji ana sallah a masallaci ta jami'i ana azhar ana al'asar kana majalisa kana gida ladani zai kira bayan nan a zo a yi ikama a yi sallah kana ji ba za ka yi ba kuma ka ce kana so ka ga yadda kake so wallahi in kana ganin yadda kake so ba ka san istiraji ake maka in kana ganin komai yana tafiyar maka daidai kowa ba ka tsaya da addini ba ka tsaya da to wallahi istiraji ake wa balle ma kalla kaga haka aiki na gari kenan sannan abu na biyu shi ne haƙuri haƙuri sai mun zama masu haƙuri Allah ba ya son raki jaza'u kenan ko Allah ba ya son raki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata mata tana wajen kabarin ɗanta ya mutu tana ta kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki ya hakuri ki kasabci lada sai ta ce ai kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bata guri saboda abin da ya same ta bai same shi ba ta san annabi bane sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tafi sai ya ga mata aka ce mata manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ta ce sai ta tashi ta zo wajen manzo Allah ya rasulullahi alaihi wasallam wallahi ban san kai bane ga sai manzo Allah ya ce mata inna masabru inda sadmatil ula shi hakuri ana samun ladansa ne lokacin da musiba ta yi maka kyarma ta farko aka baka hakuri lokacin ake samun hakuri to hakuri akwai hakuri ga da'ar Allah akwai hakuri wajen kaucewa saban Allah sannan akwai hakuri inda shada'id yayin tsanance-tsanance yayin tsanance-tsanance Allah yana son in ya jarrabu bawa to ya ji kankan da kansa Allah yana jarraba bawa ne liya su ma'a tadarru'a dan ya ji kankan da kansa duk waɗanda kake gani ana kawo musu duk bala'in da kaga Allah ya kawo kun san me yake jira wa bayi a tadarru sun kuyawa su sun kuya su ce sun karba wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake jira amma muddin zai jarrabe ka muddin zai jarrabe ka ka daga kai ka ga cewar kaman kai za a yi maka kaza kaza kaza kana kaza kana kaza to ka faɗi baka ci jarrabawa ba walaula idza'ahum ba'suna yace tadarru da a ce lokacin da rukon mu ya zo musu ibtila'in mu da jarraban mu ta zo musu tadarra'u sun kankan da kai to mu sufanci da wannan sufar duk yadda Allah ya juya ka kai haƙuri ka sunkuya ka karɓa ka yadda da hukuncinsa duk yadda ake me kake yi me kake yi kai ne a mota kake tafiya ya dawo da kai tafiya kafa ka karɓa shi da ya baka motar shi ne daida da kai kafa sai ka karba ka sallama masa ka kuma sunkuya ka yadda kai bawansa ne yana da dama yadda ya ga dama da kai to in kai haka to sai a shigo da kai fadar Allah radiyatan marfiya e ka karba abin da duk muke maka na ibtila'i ka karba ka sunkuya to kai ma yanzu mun yadda da kai shigo cikin fadan fadukuli fi ibadi kenan sai ka ji ana ta shigo cikin bayin mu e shigo wadukuli jannati shikenan to kai kuma yanzu ka zama na daban amma a yi maka ba za ka karba ba a jarraba ka ba za ka karba ba a jarraba shi ita jarraba invitation ne amma na Allah ne yake buga shi ya aiko ma da shi wai yana gayyata ina gayyata ka fana ta duk sanda ka ga jarraba to invitation ne Allah ya kama yana wai gayyata ka ka zo fada ka shigo cikin bayinsa zababbu ka shigo cikin bayinsa wato manya-manyan bayinsa wanda ya yadda da su yana gayyata ka kai ma ba za ka zo cikinsu ba a yi maka rijista a cikinsu shi ne ibtila'i yo ibtila'i inda ibtila'i kaskanci ne ai da ba a jarraba annaba ba amma annabin Allah annabi Yusufa haka kawai aka ɗaure shi a firzin bai ji ba bai gani ba prison ai musiba ne Allah ya tsare mu suna cewa wani bawan Allah yana waka yana cewa su wato su yan prison wato sun fita daga duniya ne ba a duniya suke ba in aka kawo musu abu sai ce an kawo musu abu daga duniya su ba a duniya suke ba to annabi Yusuf aka daure shi shekaru a cikin prison video annabin Allah fa annabi Yusufa so law yamassu nudar hunun minan nari lamaktira lin nudar silahu ai da wuta da ake kunnawa diamond ko gold ake narka shi ai da wulakanci ne wannan narkashin da ake da wuta ai da ba a zaba wa gold wuta ba saboda darajarsa amma kona shi me take kara mai daraja take kara mai yake kara kyau yake kara kyalli yake kara haske to haka ibtila'i yake ga mumini ajaban li amril mu'mini manzo Allah tace al'amarin mumini yana birge ni in abun alheri ya same shi sai murna hakan zai zama alheri gare shi idan mara daɗi ya same shi sai ya hakuri hakan sai ya zama alheri gare shi to sai mun yi hakuri wa'alam annan nasara ma'asabin ka sani duk inda nasara take za a ci nasara su tana tare da haƙuri sai an yi haƙuri sannan za a cimma nasara amma duk invitation ɗin da Allah yake kama na gayyata kana ɗauka kana watsarwa sai ka gama raki sai ka gama mita sannan kuma ka bar zancen ba ka da ladan haƙuri in Allah ya turo ma ya turo ma ya turo ma kake karba sai ya watsi da kai sai ya rabu da kai an fahimta ba yadda za a kai imani Allah ya baka haka asiban nasu an yi tara ko an yi kudu amanna wa mulayu nuna ba zai yiwu ba sai an yi jarabawa in an jaraba a yi haƙuri a karɓi hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kofa ce kafaitacciya ta fita daga cikin mihina a abu na uku na fita daga cikin talauci shine al'infaku al'infaku ciyarwa an bayyanta ciyarwa ana yin hikaya ta wani da ya je wajen wani annabi ya ce masa ya isa wa da Allah saƙo shi dai a kama ɗauki daga talauci ce to shi kenan ya zaɓa a rabin rayuwarsa za a ba shi kuɗi rabi kuma ya talauci saboda haka ya zaɓa rabin rayuwar farko ne ko kuma rabin rayuwar ƙarshe wanne zai zaɓa to ya je yi shawara da matarsa sai tace masa a a karɓo a farkon kuma shi an ce kai ya saba mata a karɓa a farkon daga baya a a yi talauci in wance talauci bayan samu bala'i ne hakan ne ta ce iya amma dai hakan za a yi shi kenan ya ce a ba da arzikin a farko sai ku aka ba shi sai ta ce to abin da nake so da kai shi ne duk abin da kai ka ci na abinci ka samu wani mabukaci ka ciyar da shi irin abin da ka ci daidai wa daida duk rigar da ka ɗinka ka samu wani mabukaci ka ɗinka masa irin ta daidai wa daida ka ba shi da abin da kai ka ba da wani abin da za ka yi kenan ya tuto haka ya dinga yi duk abin da ya yaba wa duk abin da ya yaba wa shikenan Allah ya ce da wannan annabi a gaya masa mun hukunta mai arziki gaba ɗaya rayuwa saboda me wa ma anfaqtum min shay'in huwa yukhlifu ai huwa khairur raziqin abinda kuka ciyar ko kaka yake to Allah zai mayar muku duk abinda kuka ciyar Allah zai mayar muku an bayyana ciyar wannan kuma ba a ɗauke kowa ba kakkaza da masu kudi ya ce musulunci bai ɗauke wa kowa ba in naira ashirin ce da kai to za ka iya ba da naira uku ko naira biyar gwargwadon yadda kake ko ka ba da naira goma ƙarfinka kenan inda za a sassauta da ba mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kiyaye wa kanku wuta ko da da tsagin dabino ne ku bayar sadaka ku ciyar ko tsagin dabino ne zaka iya shine karfin abin da kaga kenan ba a dauke kowa ba ba a ɗauke kowa ba saboda ga zai zace kana maganar kaciyar kaciyar kakkazaci cewar kakkazaci cewar sai masu kuɗi a'a kai ma gwargwadon matsayinka gwargwadon abin da zaka bayar in ka bayar Allah zai maida ma shine ake cewa wai me yasa ake yawan ganin ba'arin almajirai ina nufin malamai kenan wai ake ganin sa a talauci da rashi ce wai saboda shi malamin yana jin cewa shi sai dai a bashi kullum shi sai dai a bashi ba zai bayar ba to in malami ya sufanci da haka shi kullum shi sai dai a bashi to kenan zai iya fada cikin jaraba ta rashi amma in za ka ɗauka ka bayar Allah zai baka in za ka bayar Allah zai baka kuma wannan abin sai ya bi ka ya bi bayanka saboda wani baka san waye shi ba wani ma ba mutum bane da zaka bashi kawai Allah ne ya turo shi kai arziki kawai wani ba mutum bane kawai mala'ika ne za a sura a subbanta shi kawai ya zo ka ɗauka ka bashi kana bashi shikenan ka azurta ai ga kissar makawo nan mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika ne ya zo ya karbi yace gashi nan da ni makawo ne yadda kake din nan ni ma Allah ya kawo wani mutum ya bani jarin tumaki shine suka zama wannan garken fa kuzma shi ita wa dama shi ita gashi nan ibi yadda kake so ka bar abin da kaga dama in ka ibi kaɗan baka burge ni ba in ka ibi da yawa kuma ba zan jawo shinka ba yace a amsik alayka ba'd malika fa inna mubtilitu wa najauta riƙe dukiyarka jarraba ko akai kai ka tsira abokanka kuma sun halaka ashe Allah yana iya jarraba kai turo wani asurar almajiri in kai masa bala'i na kai wa kanka bala'i baka sani ba Allah kiyaye ba mutum bane to ciyarwa Allahumma a'di mumsikan khalafan wa a'di mumsikan khalafan Allah ka bawa mai bayarwa ka maida masa me kuma mammako ka haɗa shi da asara wallahi ba ka ga sabani ba komai kuɗinka in ba ka bin wannan tsarin ka dinga tafka asara ke in ba a yi sa'a ba wannan tafka asara shi zai sa zuciyarka ta buga ta mutu hawan jini da waye da shauran cutuka duk wannan shi zai sa ka shi ita dukiyar mujarradinta ba ita ce daɗi ba ba ita ce hutu ba ita dukiyar ba ita wacce an bayyana in Allah ya so sai ya baka dukiyar kuma ya ɗauke hutun dukiya daban hutawa daban nutsuwa daban in ya so sai ya baka kuma ya hana ka hutawa ta ƙarfin tsiya a mai da kai akuya a ce ganye kawai za ka ci gaba ɗaya a ce ba na ai ba za ka in ka ci mutuwa kai kuma in ka ci ka sai ka shiga cikin tashin hankalin kakka ci nama kakka ci kwai kakka sha madara kakka duk wani abu da ka san shi ake burin a samu kuɗi a yi sai a ce kai kanka yin kai akwai matsala ce to me za a yi a ce ka ci kabeji da eh da kabeji da wane da haka kawai za ka zo ka sa ganye kana kana ina daɗi ga kuɗin ga komai da komai kake so za ka ci amma Allah ba za ka kuma ka cika waɗa a yi asibiti da kai ranga-ranga ina ruwan Allah ita sa'ada ba mujarradin kudin ne sa'ada ba sa'ada a gun Allah take sai ya sako ta an fahimta so da haka ka bayar ka bayar ka zama maruwaci ka ka zama mai mammako ka bayar abin da Allah ya baka ka bayar Allah zai maida maka tabaraka wa ta'ala abu na ƙarshe shine addu'a addu'a addu'a ita addu'a wai da muke zuwa muke daga hannu Allah abu kaza ya taso wai bai sani bane ya sani ko amma ya ce mu roƙe shi me yasa kawai saboda ka gane kai kankantacce ne kawai shine ma'anar addu'a kawai kai ba kowa bane baka isa ba in baka gane haka addu'a ba da sauranka ita addu'a ba ta canja komai yiwu abin da Allah zai ya riga ya gama an fahimta ya riga ya gama ne ita addu'a wato abin da ake so ka gwada wa Allah kai ba kowa ba ne kaskantacce ne shi yasa za ka ɗaga hannu kana koka wa Allah buƙatarka me Allah yake so ya gani a cikin wannan roƙon nasa da kake istikana shi yasa ka ji an ce wanda di yake addu'a yake cewa har yanzu ne bata tashi ba ba ta tashi to ba a amsa masa yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil ana amsa addu'ar ɗayan ku inji annabi sallallahu alaihi wasallam muddin bai gaggawa ba suka ce menene gaggawa rasulullahi alaihi wasallam sai manzo Allah sai ce na yace na roƙa na roƙa ba amsa mun ba wannan ba za a amsa addu'ar ka ba ya wannan sirrin baya tashi na buga shi na buga shi kuma fa ƙarshe ya wahabuci ko ya fatawo sunan Allah da Allah ya ce wani lillahi asma'ul husna fad'u biha wai su ka je kai wai kace wai baya tashi wannan baya yi a canza mu wani wani malami in aka zo masa da irin wannan aka ce ce ni ba ni ai ce ce ni wanda na kai din baya tashi ni kawo kai ne baka tashi ba sirri ne ba tashi an bayyanta yawa kai ne baka ba wani addu'a da ba ta tashi ba wani sirri da baya tashi abinda ake so ba ta kai ka zo bukata kake da ita ba ko sai ka ce gun Allah kawai kake nema to ai bakin ka ne faɗa haka shi kuma Allah alimul gaibi wa shahadati to yace bari mu jaraba daga ce kake ko ko a zuciyar tana ganin to ai alaji wani ba ina ganin na je gurinsa sab kana addu'a kuma kana ganin ko kana addu'a kana ganin ai ta kan alhaji gawo ga alhaji wani ma ko ga yayana ma wani da yake da kuɗi kaza ai bara bari ma dai a ce to bari ma in dau aikin nan yi addu'a kan wani Allah ya sa ya bani kuɗi dan uwana wani ka taƙaita yalwatacce an bayyana wato ka ka tsuke Allah eh kace kana ganin cewa wato Allah ta kan wane kake jiraye maka abin nan dan uwan nan naka ko dan unguwan nan taku ko mai gidan nan naka Allah yana da irin sa biliyan ko wanda suka fi shi biliyan ko shi in ana maganar masu shi kwata-kwata ba a faɗo shi a cikin masu shi amma duk ka taƙaice Allah cikinsa kake ganin buƙatar da kake roƙa kuma wai Allah sai ka gaya mai Allah ta kan wani kuma za sau kamar zai bi ma sauƙi to a cikin haka wato akwai wato tauyi ƙudura ta Allah ai malan ka roƙi Allah kai dai ba buƙatar ka kake so ba to ina ruwanka da ya ka gaya mai ta inda zai biya ma buƙatar ka bar shi mana an fahimta ka bace mana har wani yanzu ya ce algabatu malam zakka alaji wani din nan da ake yi Allah a samu addu'a ta fito ta fito a fito da mu kada kada ta fito ba mu samu Allah akbar addu'a ba a roƙo Allah wai Allah duk abin da kake so zai iya maka da wannan addu'a in aka dace da sa'ar ijaba duk abin da ka roƙo a lokacin zai ma sai ka ce so kake a baka zakkarwa na kawai shi kenan sai a ce to a bashi an bayyana ka a dinga taƙaice Allah a addu'a ka ce ta kan wani bukata ka ba ruwanka ta ina Allah zai maka baka sani wani zubin ma ta zo din surprise ba ya fi ba ta inda baka tsammata ba kawai ka ji ɗaukin Allah ba ya fi ba balle ka takure kanka to a rike addu'a sannan addu'a tana da yadda ake a amsa ta shi yasa sai ka san hanyoyin da ake amsa ta yana daga cikin hanyoyin amsa addu'a shine ka sanya addu'a ka tsakanin salatai guda biyu ka bude da salati sai ka yi addu'a ka faɗi bukatunka in ka gama kuma ka rufe da salati to hikimar haka shine shi salati kowaye ya yi Allah sai ya karba. Addini salata alan nabiyyi Muhammadi fa qabulu ha hataman biduni tarajjud. Ka dawwama cikin yawa nan saboda ita karɓar ta lallai ne Allah zai karba saboda shi dama yake yin salati. To a karamci irin na Allah a ce ya karɓi farkon ya karɓi ƙarshen kuma tsakiyar ya ƙi karɓa a Allah ya fi ƙarfin haka. To ko baka cancanta a yi ma ba to in aka kalli salatan da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam to tsakiyar ma sai a hada a karbi ina ba ta an bayyana sannan auqatul ijaba lokutan bayan sallar farilla muna raina wannan lokacin wallahi lokaci ne katsaitacce na amsa addu'a to amma shigowar wahajiyanci ya raba mutane da addu'a ya raba mutane da zikiri ya raba mutane da abu ba dole kai ta shan wahala ba ba dole ka kasha wahala ba za a zauna a yi wa annabi salati a karanta ayoyin alqur'ani a karanta suraye na Allah a yi tawassuli da su ku haɗu in kai kadai in Allah bai karba taka ba karshe a cikin ku akwai wani wanda Allah zai kalle shi sai a karba addu'a da ajiya to an ce shi kenan da an yi kowa ya tashi ana idarwa ka tashi baka da wata matsala kai to sannan wato lokacin sulusun lailin akhir din sulusun dare na ƙarshe shi sulusun daren nan na ƙarshe yadda ake yi in kana so ka san shi shine sai ka duba rana karfe nawa ta wadi sai ka ga alfijir karfe nawa zai fito to sai ka ga awa nawa ne idan ka ga awa nawa ne sai ka kasa uku idan ka kasa uku sai kaga kaso ɗaya ya tafi kaso na biyu ya tafi kaddara awa tara ne rana ta waɗi ƙarfe shida misali sai ta fito sai alfijir ya ƙarfe biyar to yadda za ka lissafa sai ka ce takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku huɗu biyar kaga awa goma kenan to zai kasa uku idan ka kasa uku sai ka tafiyar da wannan awannin sai ka gani awa na ɗaya zai zama daga ƙarfe kaza ka kasa uku zai ga daga ƙarfe kaza zuwa kaza to awa ɗaya daga ƙarfe kaza zuwa awa biyu to wannan sulusun dare na ɗaya ya ƙare wanda shine lokacin fitar isha to sai ka kuma bi da awannin to in ka ƙarar da kaso biyu bisa uku na awannin saura kaso ɗaya to wannan daga nan sulusun dare yake fara a ƙarshe to wannan lokacin ne Allah yake tajalli cewar waye mai neman ka za a yi masa waye mai neman ka za a yi masa waye mai neman ka za a yi masa in kana tsayawa a wannan lokacin duk abin da ka sa gaba Allah zai dinga yi maka tabaraka wa ta'ala so da haka a rike addu'a a yi ta addu'a a yi ta addu'a za a samu mafita idan duk bi wannan matakan kana yi kuma al'amura da yake suna nan ci gaba ita gode wa Allah ta gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hali alhamdulillah ala kulli hali haka za ka yi ta yi ai kai bawa ne so da haka ba ka da ta cewa to wannan in ka bi wannan matakan duk wani irin kowane fir'auna ne yake mulki kowane irin azzalimi ne yake mulki da shawar to kai dai kai dai Allah zai buɗa maka zaka ci zaka sha zaka yi sutura zaka yi duk abin da ake yin na rayuwa har kai wani ma ka taimaka wa an fahimta amma ka zauna kana ta kukan ƙarya da raki kana da matsaltsalu tuni kuma kana bacci da daddare kana da matsaltsalu tuni kana bacci da daddare a ƙarya kake ba matsaltsalu kake da su ba yawwa in kana da matsaltsalu na gaske da gaske kuwa to za ka ƙaurace wa shimfiɗa da daddare lalle lalle za ka dinga tashi kana yin aikin kirki in kwa mutum ya tashi yana yi kowace matsala ce zai ga bayanta da izinin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين تو وبنجي تبارك وتعالى يتي wato alakar wannan ayar da ayar da muka kwana a shekarar da ta wuce shine Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗakar da bayinsa cewa zaluncin Yahudawa da warware wasu alƙawura to kamar zaluncin ɗan annabi Adamu ne shine ƙabila da yawa ɗan uwansa shine Habila ma'ana idan waɗannan Yahudawan sun himmantu da yi maka ta'addanci ya Rasulullah alayka salatu wassalam to sun kashe annabawa gabaninka wato kamar yadda ƙabila ya kashe ɗan uwansa habila ma'ana dai sharri tsoho ne an daɗe ana yi bayan aka ba wa sharru ƙadimun an daɗe ana sharri a duniya ma'ana zakkarar da su ya rasulallah alaika salatu wasalam wannan kissa kissa ta gaskiya wadda bata zamo kamar zantuttuka na ta zo mu ji ta ba a cikin haka akwai ƙurtar da wanda ya saba wa musulunci sannan kuma akwai haƙurƙurtar da annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa tulu alaihim na ba abnai adama bil haqqi ka karanta wa waɗannan masu hassada na da yahudawa da makamantansu ya rasulullah alaika salatu wassalamu ka karanta musu labarin ko kissar ƴaƴa guda biyu na annabi adamu ka karanta musu wannan kissa bil haqqi da gaskiya ka zakkarar da su da wannan kissa domin kissa ce ta gaskiya iz qarraba qurbana yayin da kowanne ɗaya daga cikin su kabila da habila suka wato bada qurbani wato suka yi wata ibada dan neman kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala fatuqbila min ahadihima sai aka karbi aka karɓi wannan ibada da kowane ɗaya daga cikinsu ya yi sai aka karɓi daga ɗaya daga cikinsu aka karɓi nasa Allah ya karɓa tabaraka wa ta'ala shine habila Allah ya karɓi nasa walam yutaqabbal min al-akhar ba a karɓa daga ɗayan ba shine kabila abinda kabila yayi ba a karɓa ba shi kuma habila yayi aka karɓa to wannan dalili yasa qala la'aqtulannaka sai shi kabila yace da dan uwansa habila to wallahi sai na kashe ka sai yace masa saboda me yace saboda an karbi ibadarka ba a karɓi tawa ba sai ta masa tuwa me ya laifi na a cikin haka inna ma ya taqabbalu Allahu min almuttaqina kadai dai Allah tabaraka wa ta'ala yana karbar aiki ne daga masu tsoronsa masu tsoron Allah su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake karbar aikin su to malamai sun yi sabani kan waɗannan ƴaƴan annabi Adamu su waye su Hassanul Basri Hassanul Basri Allah ya ƙara masa yadda min kibari tabi'ina ko yace wai ba ƴaƴan annabi Adamu bane na tsatsansa mazaje ne biyu daga banu Isra'ila Allah ya buga misali da su dan bayyana hasadar Yahudawa tsakanin su akwai jayayya saboda haka kowanne daga cikin su sai ibada ta qurbani ka bada wani abu dan Allah tabaraka dan samun kusanci da Allah sau da aka ai ƙurbani dama ba a yin sai a cikin bani isra'ila to ka san duk inda wato malami yake to kuma sai an sami wani abu wanda yake na wanda zahirinsa na kasu ne amma su a haƙƙin malamai din shine kamala domin kamala ta Allah ce tabaraka ta'ala yau fi yadda ake sai an ga wani abu da za a ce nan ba haka yake ba ga yadda abun yake saboda me saboda mai kamalar sani shine Allah tabaraka wata'ala da haka ibnu adiya yace wannan wahami a ce ba ƴaƴan annabi adamu bane na tsatsansa yace wannan wahami yace abin da yasa in aka ce banu isra'ila ne ta kaka za a ce banu isra'ila sun jahilci yadda ake binne mamaci ai ba zai yiwu ba yace saboda haka wannan wahami ne na na na ina shi alhassan albasari Allah ya kara masa yadda yace zance mafi inganci ƴaƴansa ne na tsatso kuma wannan shine maganar jamhur daga malaman tafsiri sayyidina abdullahi dan abbas sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda da wasun su duk abin da suka faɗa kenan suka ce ƴaƴan nan na annabi adamu ƴaƴansa ne na tsatso kuma su ne kabila da habila menene abin da shi kabila ya bayar kabila ya ba da wani ɗaurin zangarniya ne ɗauri guda ko a ce zangarniyar gero ko da dawa ko ta masara ɗauri guda ya ɗauri ya je ya bayar don neman kusanci da Allah don shi manomi ne shi kabila amma amma da ya tashi zaɓo abin da zai bawa Allah sai da ya duba da a ɗaurin wanne ne a dira'u mafi wato wulaƙantuwa a ciki wanda ba zai ciyu ba ta daɗi masu can niyyar ware su sai da ya ga wanda yake mafi muni a ciki sai ce wannan shi zai ba Allah ya ɗauko ma zangarniyar yana warwarewa yana ƙara sacin sai ya ga wata mai wadda za ta yi wannan an karkaɗe ta za ta yi eh sai kawai ya zari ta fafaraka ha wa akala ya ce wannan ai za ta yi sai ya kankare ta ya kankare ta sai ya cinye shi kuma habila abin da ya bayar saboda Allah ƙurbaninsa kabshi ya bayar rago ya bayan kai saboda haka rago ya bayar zababban rago ƙosashe mai kyau ya ɗauka ya ba wa Allah shi kuma sana'arsa kiwo yake da haka da Allah tabaraka wata'ala ta yi sai karɓi na habila da ya ba da rago shi kuma ƙabila Allah bai karɓa ba yau dan me ko a shari'ar mu ba za a karɓi Allah ba zai karɓa ba lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna haka yake a shari'ar mu eh ba za ku taba samun birru ba alherin Allah tabaraka wa ta'ala ba za ku taba samun sa ba har sai kun ciyar da abin da kuke so amma riga ta gama fita daga ranka sannan zaka bayar ka auna ka auna ka ga ba wani taro da zaka iya zuwa da rigar nan sannan ka dauka ka bayar a to wannan baka yi baka yi wanda ake so ba na'am an fahimta ai abin da kake so ake so ka ɗauka ka bada abin da kake so saboda haka kyautar kuɗi take da muhimmanci saboda kana son su zaka ɗauka ka bayar in riga zaka bayar kana so zaka ɗauka ka bayar in abinci zaka bayar kana so sai ka ɗauka ka bayar an fahimta ba sai ka ci ka ci ka ci ka idan ka ga wannan bai ciwo ka rasa yadda zaka yi sannan ka ɗauka ka bayar adi shi ma ba shine haka aka fi so ba sannan ko ba a san a sadaka ka bada abu mara kyau ba da mara wanda kai ma ba za ka iya amfani da shi ba ba za ka iya ci ba abinci ne idan abin daura ne ba za ka iya daura ba in abin amfani ne ba za ka iya amfani da shi ba sannan sai ka ɗauka ka bayar Allah baya san haka ka gani ga abin da suka yi ba karba ba da haka lokacin da ayar nan ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna kaga Abu Talha abin da yazo ya ga manzo Allah sallallahu gonarsa da ake ce mata bairuha ya ce ba dukiyar da ya fi so a dukiyarsa kamar ita bairuha manzala sallallahu yana shiga cikin gonar akwai ruwan rijiya a cikin ruwan daɗi mai daɗi manzala sallallahu in ya fito a gari yakan shiga gonar ya sha wannan ruwan amma yanzu tana cikin masallaci ta wajen kofar babu maliki fahad eh tana nan yanzu a cikin masallaci dab da kofar sun sa mata alama ta bakin tayil haka an yi rawun da bakin tayil bai ruha din kenan wannan gonar ce ta ta, ta Abu Dalha saboda haka yace na bayar da ita ya rasula fa da'aha haifu arakallah ga kana ya rasula duk inda Allah ya gwada maka a sanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka sanya ta cikin adriba'ika na'am an bayyana yasa in za ka yi hubusi ka ce wai ba dan ba ba makusancin ka a cikin hubusin a ka saba wa sunna an fahimta kai hubusi ka ce ba kuma ba makusancin ka sai waga sai can wata uwa duniya ka saba wa sunna wanda suka fi cancanta da hubusin ka sune makusantan ka sanan duk wanda zai zo biyo baya biyo wa atal mala ala hubbihi bi zawul qurba su Allah yake fara faɗa al aqarib daka hubusi zan yi ta gona ta ya rasulullah sallallahu alaihi sai ce iwa kuma kusantanka hubusi an bayyana yawwa saboda haka hubusin da aka yi ba ba ba ce ba dana ba duk wani makusanci na ba wani waye a wannan an saba wa an saba wa sunna da shari'a ake yi ta musulunci sai a rusa shi eh sai a rusa shi a ce bai yi wannan an yi shi ba daidai ba sai na sa'adu zai yi hubusin dukiyarsa ya aka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashi zan mutu wa ana zu malin wala yarithuni illa bunatun li wahidatu gashi zan mutu gashi ba wanda zai gace ni sai ya ta kwaya daya afa aka saddaqu bi sulusai mali na kasa dukiya ta uku ba da kaso biyu manzo Allah ya ce la wai zaka yi yace to fashadun na raba biyu ba da rabin ban mata rabi yace la yace fasulutu na raba uku ba ta kaso ɗaya rabar da ba ta kaso fasulutu rabar da kaso ɗaya ban mata kaso biyu sai ce asulutu wasulutu kabirun au kafirun sulusi ma babba ne ko kuma mai yawa ne to amma dai sai aka ce a iya ba da sulusi sai wanzu Allah yace innaka in tazara warasataka agniya khairu min an tada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas ka bar magadanka mawadata yafi ka ban su talaka suna miƙa wa mutane hannu to ka ce kayi musi kuma ƴaƴanka ba su wadata ba basu basu koshi ba ka ce kuma rubusun nan ba su a ciki ba wani makusancin ga goma kusancin ga wasu koshi ba duk suna buƙatar ƙarin ruwa ai kaga ya saba wa sunna inda musulunci ake yi a ƙasa zai a ce to wannan mugusun a rusa shi bai yi ba an fahimta ya saba wa sunna to fa tuqbila min ahadi ma ko aka karba daga ɗayan su ma na aka ɗauka ka zuwa aljanna kai tsaye ragon aljanna aka yi da shi yaki ba a fito da shi ba sai lokacin da za a fanshi annabi isma'ilu eh malaman tafsiri suka ce shine ragon da aka tofa dai nawo bi zibhin azim ba to ragon habila ne da ya qurbani da shi to shi aka zo da shi aka fanshi annabi isma'il eh azzabihu da shi ko yawa saboda haka sa'id ibn zubair ne ya faɗi wannan akhirul mutaqaddimin da wanin sa to shi habila kaga mumini shi kabila hasara ta kama shi malamai sun kasu biyu tsakanin masu kafirta shi da tsakanin masu cewa mai sabo ne shi kabila a nan dai suka ce saboda kafiri ne sai ce a tamshi alal ardi yarakan nasu afdala minni yanzu gashi nan kowa ya ga Allah ya karɓi naka ni Allah bai karɓi na ba yanzu ka dinga tafiya a ban ƙasa ana ganin cewa kafi ni sai ce wallahi sai na kashe ka wani kaula aka ce sababin wannan qurbani shine shi nana Hawwa alaiha salam ta kasance a kowane ciki in za ta haihu tana haifar ɗa namiji da mace ‘ya'ya biyu take haifa namiji da mace sai annabi shi su alaihi salam shi ne ta haife shi shi kadai me yasa shi ne ya musanya habila a yan kashe habila to sai aka ba da annabi shi su shi kadai saboda ya musanyi gurbin habila kuma don wani sirri da Allah ya ajiye bayan wannan din shine hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi zai biyo ta annabi shi su an fahimta eh a zahiri wannan gashi shine zai mai gurbin a wato habila da aka kashe shi yasa ma shi shi shi su ake ce masa hibatul lai eh kyautar Allah eh wato saboda an ba da shi ne kyauta musanyan habila lokacin da aka haifi annabi shi su annabi adamu alaihi salam yana dan shekara 130 yadda ake yi shine wannan cikin sai a aura masa dan wannan cikin shi kuma sai a aura masa yan wannan cikin ma'ana ana sabawa in aka haifi namiji da mace a wannan cikin to ciki na gaban aka haifi namiji da mace to mijin wannan na gaban sai a haɗa shi da macen wannan shi wannan na farkon shi kuma a haɗa shi da da waccan haka ake yi an fahimta saboda haka a shari'ar annabi adamu bai halatta tau'ami su aure ba ma'ana ciki ɗaya a haife ku lokaci guda mace da namiji kuma a yi muku aure bai halatta ba sai dai a saba to shi ƙabila wadda zai aura ta ‘yar uwar Habila kenan to ba ya son ta ya fi son wadda aka haife su tare an fahimta saboda haka shi ne dalilin da ya sa ji wasu malaman suka ce ya kashe a ya kashe ɗan uwansa Habila dan ya aure ‘yar uwarsa duk da annabi Adam ya hana shi ya hana shi bai hannu ba to sai aka ce sai aka ce to shikenan su yi qurbani ga Allah tabaraka wa ta'ala a gani sai a yi awo da qurbanin nan wajen yin auren suka yi qurbanin sai aka karbi na kabila shi kuma ba a karbi nasa ba saboda haka wannan kuma aure din nan nassin qur'ani ya tabbatar mana da shi ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wannan da ya halice ku daga numfashi kwaya daya wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matar wannan numfashin daga gare ta numfashin shine annabi adamu matar da ya halitta daga jikin numfashin shine nana hawwa sai wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa sai Allah ya daidaita mazaje tuli minhuma daga annabi adamu da nana hawwa da mataye tudu saboda haka da sun haifa ake hada auratayya ake hada auratayya ake hada auratayya ta nan aka dinga hayayyafa aka dinga hayayyafa aka tara wannan wato rundunar saboda haka wannan ayar ta yi ishara zuwa wannan auratayya da take gudana tsakanin ƴaƴan annabi Adamu alaihi salam Allah ta'ala ya ce qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina akwai zance da ke gabanin wannan wanda aka shafe domin ya ce la'aqtulan naka sai ce da shi walima taqtuluni wa ana lam ajni shay'an dan me za ka kashe ni ban yi laifin komai ba wala zambali fi qabulillahi qurbani ne laifi na dan Allah ya karbi wannan ibada tawa da nai ya karba amma in ni taqaitu ni dai na ji tsoron Allah ne na tsaya na zaba abu mai kyau nayi ikhlasi na bayar dan Allah wa kuntu ala lahibil haqqi na kasance akan gwadabe na gaskiya wa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ka ku sandayir dai Allah yana karba ne daga masu tsoron Allah inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban Allah ta'ala tsarkakakke ne baya karba sai mai tsarki saboda haka duk abin da zaka yi kai ikhlasi a ciki duk abin da zaka yi kai dan Allah duk abin da zaka bayar ka bayar dan Allah tabaraka ta'ala shi ne wanda Allah ke karba in baka yi da haka ba Allah ta'ala bai karba ba Allah ya datar da mu ina ga sai mu tsaya ko alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah